الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at almutawatira washadha bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 132 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to za mu tashi ne a cikin suratul zariyat kuma za mu tashi a aya ta 24 an gane ko yawwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa rabbis sama'i Allah yana rantsuwa da ubangijin sammai aljinsiya ce don ba sama guda ba wal ardi kuma ubangijin kasai na aljinsiya ce don ba kasa guda ba dukkan su Allah ya halice su mun gane ko innahu shi alqur'anin nan kenan an gane ko ko kuma innahu ya koma zuwa ga tauhidi an gane ko ko manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la haqqun tabbat gaskiya ne an gane ko misla ma annakum tantiquna imamu shu'ba wanda rawi ne na Asim al-Kufi da imamu Hamza da imamu kisai da imamu Khalaf sun karanta la haqqun mislu sun yi lamun damma sauran kuma sun karanta mislama an gane ko yawwa to idan muka duba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr ka duba cikin su sannan ka duba cikin ad-durrul masud fi ulum al-kitab al-maknun da kashin wannan aya qala'idul fikr a safha ta 160 suke cewa kenan qira'a ta shu'ba da hamza da kisa'i da khalaf la haqqun an gane ko mislu an gane ko kenan ma annakum tanqiquna sai da to shi mislu sifa ne na haqqun an gane ko haƙƙun mislu haƙƙun mislu kenan mislu sifa ne da haƙƙun an gane ko to sai sun ka ce ma annakum tanqiquna ai an yi mishi idafa to idan ko an kai mishi idafa ai babu wani ya zan ma'arifa to shi ko haƙƙun ya zan na kira sai sun ka ce to wannan baya cutarwa an gane ko don an yi idafa ita mislu zuwa gama li'annaha la tata'arrafu bi zalika kenan ba ta iya zama tuwa ma'arifa ko da an yi idafa ta zuwa ga ma ita mislu an gane ko ko ko dan su malamai suka ce a'a haqqun khabarun sani kenan khabari na na biyu kenan la haqqun mislu ko kuma a hada haqqun an gane ko tare da mislu ma annakum tantiquna a ce su ne matsayin khabar kamar da ake cewa hadha hulwun hamid shi hulwun hamid gaba ɗaya an ɗauke shi shine matsayin khabar a wajen su malaman lugha ko kuma ka ɗauki cewa a'a shi la haqqun dama innahu ai khabarun ne anil al ma'rifa to tunda ya samu iktisabin ta'rifi daga innahu din nan to shi la haqqun din nan ai shine tabbatacce to mislu ma shi na iya ɗaukan ma'rifa bi itibari annal mubtala kana ma'rifa ba sani ko mun fahimta ba to in mun dauki qira'a innahu la haqqun misla ma annakum tantiquna an gane ko mun kai ma misla nasba kina mun kai mata fatha a kashi sai da mun to bin nasbi ala al hali an gane ko min al mutamakkini fil haqqi domin ita haqqun wato akwai dhamiri a cikin ta mutamakkin an gane ko akwai dhamiri na huwa cikin ta kina sai da mun to hali ne na wannan dhamiri an gane ko sun kace لأنه من المصادر التي لا توصف nan an ɗauke shi a cikin daga cikin masdar wanda ba a yi ma ba a yi ma sifa wannan ne mafita ne kenan wal amilu fiha haqqun kenan abin da ya aiki cikin misla shine haqqun domin hal tana bukata amil sai akwai wanda ya aikin ku ja'a muhammadun rakiban dole sai an samu wanda ya aiki a cikin hali ko ko awil wasfu aw wasfu awil wasfu li masdarin mahdhufin an gane ko yawa kenan innahu la haqqun mislu nutqikum an gane ko kenan sai da manto kenan sifa ce ta masdar wanda an ka shahi nutku ban sani ko mun fahimta ba yawwa wasu malamai suka ce a'a shi haqqun din mislu sifa ce ta haqqun wa buniya ala al-fathi an ka ce misla ma annakum tuntiquna tare da cewa kamata a yi mishi dhamma tun da sifa ce ta mai raf'a li idafatihi ila ghairi mutamakkin domin an yi idafa shi zuwa ga abin da yake gairu mutamakkin kenan bai shiga cikin ilmu sarfu ko tunda ma ai mausuliya matsayin mabniya take to abinda an kai idafa zuwa gari sai dauke hukuncin ka ban sani kuma fahimta ba yawa in mun dauki cewa ita ma bi ma'ana shay'in kenan in ta zamanto na kira ce an gane ko bi ma'ana shay'in to sannan kuma anna wa ma fi hayyiziha wa annama ita ma wa ma fi hayyiziha da abin da yake tare da ita ma annakum tantiquna ba shine fi hayyiziha ba yawwa sai ta zamanto mazidatul litta'kidi kenan ana iya daukan ma mazida ce litta'kidi kenan misla nutqikum an kawo ta ne ma litta'kidi kamar da an kace qala amma qalilin la yusbihunna nadimina asalin ta an qalilin la yusbihunna nadimina mun gane ko Allahumma amin to misla ma annakum tantiqun kamar yadda kuke yin furuci ku da kanku kuna faɗa don kafirai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah ko ba haka dan bane ko ko misla sa'adi imam sa'adi ya kawo wani tafsiri cewa kamar yadda ba ku shakkan maganar da kuke yi to haka ne bai dace ku shakka akwai Allah ba to mun ji wannan ko to sai an ka ce hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin shin labarin dayfi ibrahima bakin annabi ibrahim ya zo maka almukrami da abin girmamawa su ne mala'iku kenan nan hal bi ma'ana qad tabbat labarin annabi ibrahim ya zo an gane ko qad huna lit tahqiq dayfi ibrahim a ba a ce duyufi ibrahim ba saboda asalin dayf masdar ne kenan shi ko masdar la yuzakkar la yusanna wala yujma'u an gane ko wasu kace a dayf ko da mufrad ne ma mu dauke shi dayf mufrad ne ai an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya kuma ni ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay wa in ta'uddu ni'amallahi ni'imomin Allah ake nufi if dakhalu alayhi lokacin da suka shiga ga annabi Ibrahim fa qalu salaman sun kace aminci shine salaman ko yawa daifi Ibrahima Hisham yana karanta daifi Ibrahima an gane ko yawa dan aya tara qalu salaman ko yawwa sun ka ce mai aminci ƙala mi ƙala salam ya ce mi salamun ƙaumin munkaruna kina aminci Allah ya tabbata a gare ku ya ku ƙaumin mutane munkaruna waɗanda suke baki waɗanda ana musun su tunda ba a san su ba shi ko in abu baka san shi ba da ma tsoro ne kai tana yawa da alheri tana yawa da sharri imamu hamza da imamu kisa'i sun karanta ƙala silmun yace aminci na fata an fahimce ni to idan muka duba alkur'ani yana cewa wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ko kawo ahsana minha sai malamai sun kace qalu salaman kaga nan jumla ce mi fi'liya qalu salaman kenan nusallimu salaman qala salamun kenan qala salamun alaikum kenan shi radda yi musu raddi da wace jumla a a qalu salaman kenan qalu nusallimu salaman to qala salamun ko qala silmun a qira'ata hamza da kisa'i salamun alaikum tunda qala labari ne ake bayarwa kenan shi abin da ce salamun alaikum qalu sun ce wannan labari Allah ke bayarwa salaman kenan nusallimu salaman qala salam ko qala silmun kenan qala labari yake ba to salamun ay alaikum jumla ce mi ismiya to jumla fi'liya tadullu ala al-hadath والتجدد والتكرار والجملة الاسمية تدل على ماذا الثبوت تو كلام تا ابراهيم ده تاسو وجه تتي ta Ibrahim ta yi don tana nuna abin tambatacce yake to shi yasa an ka ce Ibrahim ya maida musu bi ahsana minha ba sani a a ai shi labari ne ake bayarwa in an ce ka ce ai ba magana ka ta ba yanzu na za a faɗin maganar ka ba sai ko mun fahimta ba ta'u Allahumma amin faraga ila ahlihi sai ya yi gaugawa zuwa ga iyalin shi raga shine karkata kenan ma'ana ya zuwa ga iyalinsa da gaugawa faja abi ijlin samin sai zo da mi dan mariki mai mai to can cikin huduha hanif ne ne hanif gasashe kenan ya nuna gasashe na kuma ya nuna mi mai mai a alqur'anance alramma kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safhata 875 baka ga bayani akwai sauran kissa wanda dama mun yi bayanin shi a can cikin suratu hud ba sai mun sace komawa zuwa gare shi ba da kissa annabi ibrahim da kissa annabi lutu ai sun je can abin nan sai kissa annabi musa ita ma ta maimaita to yanzu zamu doka ne a kissa ta adawa Allah ce wa fi adin ko yawa a cikin adawa kina akwai aya don ya ce wa tarakna fi hami ayatan lillazina yakhafuna al'adab al'alim ko ba ka dan bane yawa wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafuna al'adab al'alim wa fi adin kenan wa fi adin ayatun kenan akwai aya iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim lokacin da muka tura musu iska na al dama qur'anin ya hudi iska to in dai mufrad na in ba kawo sifa ba to babu alkhairi cikin shi وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف da kaji rihun to ta baci sai sa Allah ce rihun fiha azabul alim tudammiru kulli shay nan ko fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim saboda galibin iskan dake fuskantar alqibla guda to babu alkhairi a cikin ta sai ya zama to kenan iska wani ya fito nan wani ya fito nan sai su haɗu sai a samu ruwa to mun tura musu iska al-aqim bakarariya bakarariya iska ko ko bakarariyan iska wanda babu alkhairi ciki Allah ce ma ta baru min shay'in ba ta barin wani abu wanda ta kai gare shi atat alaihi wanda ta zo akan shi illa ja'alatu sai ta maida shi kan ramim kamar karan karmami an gane ko wa fi samuda sannan akwai aya a cikin samudawa iz qila lahum lokacin da an kace da su tamatta'u ku ji dadi hatta hin har zuwa wani dan lokaci an gane ko hin ai lokaci ne mubham an ramma zan fassara shi alqur'anance hatta hin a alqur'anance amma ha don ka kawo hadisi da ɗan ƙur'ani da bai yarda kan ka kawo magana wani malami tun da shi bai hadisi ba bai yarda ganin wani malami tamatta ufi darikum salasata ayyam kwana uku kenan ka ji shi a alqur'anance to fa'atau an amri rabbihim sai sun kai girman kai daga ata ya ne ko yayi girman kai laqad istakbaru fi anfusihim wa atau tuwan kabira sun kai girman kai daga al'amarin ubangijinsu fa akhadathum as-sa'iqatu sai tsawa ta kama su mun gane ko imamul kisa'i al-kufi ya karanta fa akhadathum as-sa'atu sai tsawa ta kama su wa hum yanzuruna suna kallo babu inda za su ya Allah tashi kama ka babu inda za ka zo ka shiri ma Allah eh alaramma kare mutunta daga ta kari tunda babu inda za shi idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace ita qira'at kisa'i fa akhadathum as-saqa an gane ko idan muka duba ƙira'a ta sa'aƙa tana da abin da yake zuwa da ba da ma'ana irin tata an gane ko wa minhum man akhadhathu as-sayha kaga as-sayha ala wazni abin nan fa'ala mun gane ko duk da yake kalmomin haruffan ba ɗaya bane amma dai wazanin guda ne an gane ko yawwa in ka diba adawa na an ka ce fa akhadhathu abin nan wa minhum man akhadhathu as-sayha can ma abin da cikin hud abin da cikin suratul al'araf ya ce fa aka zata humur rajifatu gagar rajifatu fa'alatu da shi da sa'aƙa duka wazani guda ne ita ko fa aka zata humur sa'iƙatu ko ba ka dan bane sa'iƙatu sun ka ce akwai nabiru ha bil isbati wanda an tabbatar da alif wancan kuma an shahi alif ko ba ka dan bane yawwa shine inda Allah subhanahu wataala ya ce abin nan abin nan والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف راجفه kaga tsaba ana dukata sunan rajifa an gane ko sannan kuma ce tatba'u har radifa ina fata mun ce ne arradifa kina allati ta'ti ba'da hakinan wazanin ya zamanto wazani guda ne arama mun jiya sai Allah ce fa mastata'u min qiyamin a ba su samu ikon tsayuwa ba wa ma kanu muntasirina kun bus kasance masu iya taimakon kansu ba dan kai kadan Allah ya tura ma azaba kace zaka taimaki kanka ka taimaki kanka da ni sai Allah ce to wa qauma nuhin min qablu ko da mutanen annabi nuhu an gane ko yawwa ita ce qira'a wato ta wato jamhur amma idan muka duba imamu abu amr ibn al-ala al-basri da kuma imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta wa qaumi nuhin tunda an yi wa fi adin sai wa kenan wa fi qaumi nuhin an gane ko min qabl kenan wa fi qaumi nuhin aya shi kuma wa qauma nuhin an gane ko sai zamanto an kawo shi da fatha an gane ko kenan sai zamanto za a kaddara mishi fi'ili wanda zai dace da abin nan nashi ina fata an fahimce ni zai dace da da abin nan nashi shine sun kace ahlakna an gane ko kenan an ce wa qaumun nuhin wa ahlakna qaumun nuhin min qabl ko baka nan bane mun kare da su mun yi ragaraga da su an gane ko wasu malamai sun kace a'a ko kuma ka dauki uzkur qaumun nuhin ina fata an fahimce ni wasu malamai sun kace kai mu abinda mun ka doka fa akhadnahu wa akhadna qaumun nuhin ka ji dai abinda malamai sun kace eh duk dai a su akhadna kenan mun kama su duk dai yadda ta dace dai iradi dama an kai hasku zaka kaddara ma huwa munasib in dai abin ya dace ba a karyata ka ya kai tazhaban nafs kullu mazhabin in ji malaman nahwu innahum kanu qauman fasiqina su mutane ne mi fasiqai cikin gaji mai cimi wa qaumun nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha Allah ce to was-samaa ita sama banaina ha mun gina ta bi aidin da karfi shine aid nan ba da hannuwa ba aidin da karfi kuma baka ce ayaidin ita ya'un guda ba ta ba ta tashi jibo zaka ga ya'un ta biyu alaramma an yi mata zero to wannan zero ke in ka gare ta a cikin rubutun Qur'ani a wannan zamanin kin tarahin ba a karantawa da shi bi aidin gakka ce bi aidin eh tawo an gane ko na aidi na rufin kuwa kamar da yace iz ayyatuka bi ruhil qudus wa inna la musi'una Allah ce mu masu yalwatawa na masu yalwatawa ne masu yalwata duk abin da mun kaso ne ba wai sai kaza ba duk abin da Allah ya ga dama yalwata shi yalwata shi zai wal arda ita ko kasa farashnaha mu muka shimfida ta fa ni'mal mahiduna ma da da masu shimfida mu su Allah Allah ne da kanshi yayi kai ne wa min kulli shay'in Allah ce ga dukkan komai khalaqana zawjaini mun halicci mazaje guda biyu kuma aurata biyu ko la'allakum tadhakkaruna don ku wa'aztu imamu hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da sun karanta da allakum tazakkaruna sun shafe ta'un guda kina asalin shi da allakum ta tazakkaruna an ka shafe ta'un daya shi ko allakum tazakkaruna sauran qurra sun ka karanta kina asalin shi da allakum ta tazakkaruna ta'un guda an ka mai da tazalu sai an ka ce tazakkaruna muna gane ko yawwa alaramma to kai alaramma da wannan aya malamai sun ka ce to wai shi shi dan shi da mata ko bai da mata tun da ba ta ɗin matan mushi ɗin ba bai da mata to kuma shi Allah ce in kulli shay'in khalqana zawjayn in an kaddara shaytan yana da mata to wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn ta hau gare shi in kuma bai da mata to kuma sai shi zama to amun ne makhsus ina fata an fahimce ni to ni dai na faɗa muku mas'ala kuma nayi gaba abin da ya saura can ku rike makanku eh Allahumma amin Allahumma amin eh ka san mas'aloli wani bibijirowa ne suke yi to yanzu mun kai karshen ina ganin ayoyin da za a taujishin su a cikin suratu az-zariyat yanzu kuma za mu shiga cikin suratu tur an gane ko yawwa to Allah subhanahu wata'ala ce innal muttaqina lalle masu jin tsoron Allah a aya ta 17 fi jannatin suna cikin aljanna gonakai na aljanna kenan wa na'imin kuma suna cikin ni'ima kenan wa makanin wa makanin wa makanin abin nan ni'ima sai aka ce wani na'im domin ita ni'ima ba a shiga cikin ta amma ana shiga cikin wurin da akwai ni'ima an gane ko ko kuma suna cikin ni'ima saboda ni'ima wurin da akwai ni'ima ko da ba a ganin ta su suna tsumbulbul cikin ta ba magana ta kare ba an gane ko fakihina bima atahum rabbuhum fakihina ma'ana suna jin daɗi ko kuma an kawo musu da 'ya'yan itace na jin daɗi suna ci fake mai cin 'ya'yan itace imamu abu ja'far al-madani ya karanta fakihina bima atahum rabbuhum an gane ko masu karanta da imalakum bima atihum ko an gane ko bima atahum fakihina suna jin daɗi shine fakih al-ramba fakih yana jin daɗi bima atahum rabbuhum da abinda ubangijin su ya ba su wa waqahum Allah ya tsare su azabal jahim azabata wuta Allah ya sanya mu daga cikin su yawwa to sai Allah ce kulu ku ci washrabu ku sha Allah mu za su ci eh mun ba abinda suke so duk abinda suke so an gane ko walahum ma yad'una amma to nan da mun ji walahum ma yad'una to Allah ba dan ba mu misalin irin abinda za su ci a alqur'anin ci amma ka ji alrama da gaskiya abinda za a ci kenan a alqur'anin ji to ban da shi alrama wa fakihatin la maqtu'atin wa la mamlu'a ka ji abinda aljanna za su ci alrama in ka dauko cikin hadisai kuma za a fara yanka musu da astawur ko wannan abin da ya kasance yana kiwo cikin aljanna abin da za a fara yanka mai aljanna kawai cikin hadisi na sahih muslim in bambanta ba sahih muslim ne an gane ko to washrabu ku sha to ni za a sha alaran ma to ma'in maskum to mai yawa eh min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladatin lishari wa anharun min asalin musaffa kada wanda za a sha aljanna alaran ma amma a alqur'an ce Allahumma amin to sai Allah ce mi hani'an cikin jin daɗi an gane ko bima kuntum ta'maluna saboda abin da kun kasance kuna aikatawa sannan can kuma cikin haqam yace ku ruwa shrabu hari'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya an gane ko yawa sai Allah ce muttaki'ina suna kishin gide ko suna gijirce ala sururin akan waɗansu gadaje kenan jam'i ne na sarir masfufa waɗanda an jijjera su an gane ko wa zawwajnahum mun hada su kenan qarannahum inji malamai mun hada su bi hurin da mata masu hur farare ana nan ba hur jam'i ne na haura'u eh horan mace eh amma amma ana nan ba ba shi ke nuna bakan mace ba ta shiga aljanna ba in ta yi imani aljanna ba ta an gane ko ita ma sai ta koma hur an gane ko wanda ba wadansu malamai sun ce matan duniya waɗanda za su shiga aljanna sun fi matan aljanna saboda su sun zo nan duniya an jarraba su su kuɗin ba a jarraba su ba an gane ko to in mace baka ce ya afirka ta musulunta ta shiga aljanna kaka za a iri ita alramma sai a maida ta fara to in kuma batura ta ba ta yi imani ba in ta shiga wuta mida ta koma mallan da an shiga wuta ya san baki za a yi يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون كينان شي بك اللاهرة دا هري نلاهرة aikin ka ne zai sawa ya bayyana kenan ko da nan duniya baki kake in aikin ka naka zan hori ne hori zaka zama in nan duniya hori kake in ka tayi can kai aiki na gari hori zaka tashi amma in kana duniya baki kai aiki na gari in ka tayi can wari in kana baki an gane ko kuma baka yi aikin kudu bayan katse can tazarci ta za a yi Allahumma amin in jam'i ne na aina'u mace wasi'atul uyun masu manyan manyan ido ido su manya ne ba irin wancan girma ba irin wanda yake likitar da mutum ka san karamcin ido kuma yana samun mace ba ta da kyawu kamar yadda girman ido in sun kai girma kwarai kuma suna samu batar kyawu amma in irin wacce suka zai yan kanana kwarai kaga batar da kyawun kallo ko ba ka nan bane kamar yan cana an ramma eh ba na ce kanka arma yan cana ba halatta na in kana son abin ka arma mun gane ko yawa eh in kana son abin ka kun shirya to kaga wannan babu matsala halatta ne arma yan cana amma ta zama to musulma eh ba arniya ba daga cikin su tunda ita arniya ba a aurenta ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani ko yawwa wallazina amanu waɗanda suka yi imani an gane ko yawwa to idan muka duba wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin ko zurriyatu tabbisu da imani ittaba'atuhum ittaba'a kenan yattabi'u sai Allah ce mi alhaqna bihim zurriyatihim haka imamu nafi da imam abu ja'far sun ka karanta kenan wato waɗanda sun kai imani wata ba'atuhum zurriyatuhum bil ifrad zurriyatu ta bi su da imani alhaqana bihim zurriyatihim an gane ko za mu rishikar da zurriyarsu da su to idan muka duba shi kuma imam abin nan abu amr ibn al'ala al-basri wallazina amuru wanda sun kai imani wa atba'nahum mun ka biyo bayan su sun ka bi su wa atba'nahum zurriyatihim kenan zurriyarsu mun ka biyo bayan su da su ta fuskar imani muka suka imani domin atba'a kamar yasan ya ya biyo bayan shi to zurriyatin sai karanta shi bil mi bil jam'i sai da mun to kenan na atba'na kenan yana bukatar maf'uli guda biyu hum shine al-awwal zurriyat shine na biyu an yi masa kasra li annahu mulhaq bi jam'i mudhakkar salim eh bi jam'i muannas salim sai ce mi alhaqana bihim zurriyatihim za mu rishikar da zurriyar su tare da su kaga nan zurriyatihim zurriyatihim bil jam'i ne abu amr ibn al-ala sannan kuma idan muka duba qira'ata abdullah ibn amir ad-dimashqi da imamu yaqub al-hadrami al-basri walladhina amanu su ma sun karanta wa atba'nahum minka abin nan abin nan wata ba'athum zurriyatuhum su kuma ittaba sun ka karanta wata ba'athum zurriyatuhum zurriyoyinsu sun ka bi su in an gane ko kenan zurriyatuhum ya kuma min shine fa'il bi imanin amma da imani alhaqana bihim zurriyatihim za mu rishikar da zurriyoyinsu da su kaga nan sun karanta bil jam'i ko ba ka nan bane bil jam'i fil awwal was thani kamar yadda shi ma Abu Amr ya karanta bil jam'i fil awwal was thani sai dai shi ya karanta wa atba'nahum dhurriyatihim su ko sun karanta wa tabatuhum dhurriyatuhum sai kuma sauran qurra sun karanta wallazina amanu ko wadanda sun kai imani ko wattaba'at wattaba'atuhum ko wattaba'atuhum dhurriyatuhum dhurriyatu tabisu tunda ita ce fa'il bi imanin da imani alhaƙana bihim zurriyatahum za mu rishikar da zurriyarsu da su kenan sun karanta bil ifradi fil awwal wasani kuma sun karanta ittaba kaji yadda duk kira'o'in sun ka kasance a nan ba da haka sai sai sai ai hattara don saboda wurin sai zaman to yana da wato rikitarwa kwarai da gaske sannan in kaga dama kana iya cewa wattaba'atuhum zurriyatuhum imamu abu amr ibn al-ala shi kadai ya karanta wa atba'nahum ina fata an fahimce ni kitan shi kadai ya karanta bi hamzati alqati sauran sun karanta wa tabatu ina fata an fahimce ni yawwa to almuhimmu dai zurriyoyin su sun kabi su in kace zurriyatahum saboda ko ne ya tashi zurriya an yi muqabalatul jam'i bil mufrad in an ce zurriyatihim an yi muqabalatul jam'i bil jam'i kowa ya dauki nashi to zurriyar su tabbi su da imani Allah ya ce za mu rishidar da zurriyar su da su wa ma alatnahum min amalihim min shay an gane ko ba mu rage musu ba alatnahum daga alata ya alitu ko ba haka nan bane ba za mu rage musu ba imam ibn kafir al-makki ya karanta wa ma alitnahum ina fata an fahimta alitnahum kenan in ya karanta bi kasri wato allah yana nufin bi ba mu tauye musu ba domin mun yi zancen wannan wa in tuti Allah wa rasulahu sai ce mi la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai rage muku ba komai daga cikin abinda wato kuka aikata na'am sai dai in ka diba cikin tawjihul qira'atil al-ashr na al-muyassar fi al-qira'at al-14 su sun kawo ƙarin bayani sun ka ce wa ma alitnahum ibnu kasir ya karanta amma bi khulufin an kumbul shi kumbul kenan yana da fuska guda biyu ina fata an fahimce ni yawwa wa ma litnahum shi kumbul ya karanta wa ma litnahum daga latahu yalituhu shi ko wa ma alitnahum an gane ko daga alita ya alatu shi ko ma alatnahum daga alata ya alitu duk dai kaga ilmu sarfin ya shigo ciki almuhimmu dai bamu rage musu ba min amalihim na daga aikin su min min shay'in wani abu an gane ko kidan wa ma'alittahu min amalihim shay'an ne sai an kace min shay'in saboda ayi istighraqi cikin annafi kullu mri'in bima kasaba rahin ko ko wani mutum yana daure da abin da ya aikata na fata an furce ni wasu kace banda banda masu imani dan an ce kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun ko ko har masu imani suna daure amma su za a kwance su su ko dan can ba za a kwance su ba na fata an fahimce ni sai Allah ce mi wa amdadnahum za mu sa a kawo musu bi fakihatin da ƴaƴan itace wa lahmin alaramma da mi nama wani irin nama na alaramma tsuntsaye ina a alkur'ani ce ina aya wa lahmi tayrin mimma yashtahun mimma yastahuna Allahumma amin na abinda suke bukata to ya tanaza'una fiha suna mimmiƙa ma juna nan ba jayayya ake nufi ba suna mimmiƙa ma juna eh Allah da magaka ce ai aljanna suna jayayya don aljanna babu jayayya arzikin bai kariya kuma duk abin da zai kawo fitina Allah ya dauke shi sabanin duniya fitintunin duniya suna da yawa ina fata an fahimce ni yawwa tawo eh an gane ko to itiraza uru fiha ka'san suna min bi kama juna ka'san kina abin sha ko la laghun fiha babu laghu a cikin aljanna ya sassan magana ko ko sun kace laghu ma la fa'idatu lahu min al-kalam ko ko ma la fa'idatu lahu min al-fi'l wal kalam abinda bai da amfani ko na magana ko na aiki duk babu kaga ko ya ga adama a dauke shi don cikin aljanna babu aikin banza ko ba ka dan bane duk da ke shi imamu qarrawi ya ce su aljanna su in sun ka zo su ƴan iskan aljanna na su yan iskan aljanna ba su ba su ba su ba su abin nan la laghawun fiha babu laghaw a cikin aljanna wala ta'sim ko sannan kuma babu zunubi babu abin da zaka yi cikin aljanna a ce ka aikata zunubi kenan kaga don kai iskancin ka babu wata matsala ko a fassara su Sheikh Imam Qarrawi to Imam Ibn Kathir al-Makki da Imam Abu Amr Ibn al-Ala al-Basri sun zami ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani sun karanta wato la laghwa fiha wala ta'sil sai ta zama to la nafiya ce lil jinsi in an ce la laghwa fiha babu ya sassan magana guda kuma koko babu babu aikin banza guda wala ta'sim kuma babu zunubi guda koko babu inda zaka yi guda a ce kai zunubi dai amma an ce la laghwa kira asu ibnu kathir da abu amr yaqub lafiya ce da jinsi babu kowace irin yasassan magana cikin aljanna babu kowane irin yasassan aiki a cikin aljanna wala ta'tim babu abin wala ta'tima kenan tunda la laghwa wala ta'tima ba wani abu da zaka aikatawa a ce kai zunubi makka a cikin aljanna ba makka ba makka fa ana banna ha eh baki na na kubci eh to Allah shi kai mu a cikin wato aljanna firdaus al'ala dan mu mun hisun firdaus al'ala mu har can sama eh kaga ta haida din kallo eh insha Allah ta'ala yawa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yatufu alaihim suna kewayawa akan su ghilmanu ko jam'i na gulam jam'u taksir wato matasa ko kananan yara lahum waɗanda nasu ne ka annahum lu'lu'un maknun kace dai kamar lu'lu'un maknun suke lu'lu'i wanda yake a boye kamar yadda su ma matan aljanna an ce ka annahun na baidun maknun to Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna ko sashen su ya fuskanci sashi ina fata an fahimce ni irin wannan aya zaka iske akwai ta cikin wato abin da cikin suratu safat ko ba haka ba to ita safat biyu gare ta na farko wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna shine qalu innakum kuntum ta'tuna ala al-yamin mun gane ko shi ko na biyu fa aqbala ba'dhum ala ba'din da fa'un ni yatasaaluna qala qa'ilun minhum inni kana li qarin mun gane an gane ko sai kuma can cikin suratul nur suratul qalam wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamuna eh al-muhimmu suna tambayar juna qalu sun kace inna mu kunna mun kasance kablu can gabani a cikin duniya ana tada labarin duniya fi ahlina a cikin iyalanmu mushfiqina muna masu yi masu tsoro walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun famanna Allahu alaina sun kace Allah ya muna ni'ima wa waqana azab samum ya tsare mu da azabun wuta daga almasamu shine wato kusahin jiki wuta mai shiga cikin kusahin jiki inna kunna min qablu sun kace mu mun kasance can gabani a can duniya kenan na du'uhu muna roƙon shi ko ba haka ba kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safa ta 895 abin nan kuma da kuma safa ta 311 nan zaka ga wajen am yaqulu na sha'iru nan kuma inna kunna min qablu nad'uhu ita ce adda 895 almuhimmu inna kunna min qablu nad'uhu mun kasance muna roƙon shi ko innahu huwal barrur rahim Allah shine albarru albarru Allah shine kenan mai bada alkhairi mun gare ko yana dukan ma'anoni daban-daban ba a cewa Allah mai da'a ne don ba a cewa Allah na mai da'a Ar-Rahim Allah shine mai jinkai Allah shine yake ma da'a an gane ko yawwa to idan muka duba Imam Nafi' Al-Madani da Imam Abu Ja'far Al-Madani sun zammi Al-Madani yari da Imam Al-Kisa'i sun karanta wato inna kunna min qablu nad'uhu annahu huwal barrur rahim bi fathi al-hamza ko sauran sun karanta innahu huwal barrur rahim to sai malamai suke cewa idan mun ka duba ga waɗanda sun ka karanta annahu huwal barrur rahim kina an yi ta'lil bi annahu huwal barrur rahim an gane ko inna kunna min qablu nad'uhu annahu ay li annahu huwal barrur rahim domin Allah shine albarru mun kace mai sadar da alkhairi arrahim mai jinkai in kuma waɗanda sun karanta innahu huwal barrur rahim kina al istinafi mana sabuwar magana ce an gane ko ko ko sai zaman to shi ma dai istinafi ne mushkilun bit ta'lil inna kunna min qablu nad'uhu li an li'an innahu huwal barur rahim dan saboda Allah shine mai abin nan domin inda tana bada ta'lili ita kanta an gane ko yawwa ko kuma isti'nafi to aya ta gaba da zamu dokar tawjihul qira'at a cikin ta ita ce aya ta abin nan ta 44 inda Allah subhanahu wataala ya ce wa in yaraw kisfan minas sama'i ko idan sun kaga kisfan wani yanki na girgije an gane ko yawwa wa in yaro kisfan min as-sama'i saqitan ko idan sun kaga wani yanki na girgije wanda zai fado ya qulu sahabun markum sai su ya sahabun girgije ne markumin wani ya hawani kenan kamar an saba ganin haka to anan qurra ba su da sabani wajen mi wajen sukuni duk qurra sun karanta kisfan min as-sama'i ba sani ko mun fahimta ba yawwa akwai wuraren da akwai sabani kamar cikin suratu abin nan shu'ara an gane ko can akwai sabani to mun ka ce can ya an ce kisfan kisafan an kai mata fatha yana zamantowa jam'i na kisfa ko qita'an qita shi ko kisfan ko ya zamanto mufrad ne ko ya zamanto ismul jam'i ne an gane ko kamar sidr da sidra an gane ko yawwa sai Allah ce fazarhum barsu hatta yulaqu har sai sun hadu asalin yulaqu yulaqi yuri an shahi wato ya unkira wanda ta koma alif sannan an ka shahi ta hatta yulaqu ko hasu hadu yawmahum alladhi fihi yus'aquna hatta yulaqu imam abu ja'far ai an ce yulaqu sai an hada su an gane ko ana iya cewa laqa fulanun fulan kenan wani ya hadu da wani kamar nan an hankalta mu za su haɗu da yinin yinin zai haɗu da su ko ko a'a laqiya ya haɗu laqahu ya sashi ya haɗu da wani ba sai ko mita ba ko da mun to yayi ta'addi da alif ko da mun to a'a yana nufin min aljaribai za su haɗu da yinin yinin zai haɗu da su shi san ka ce yulaqu kaga almulaqatu ne haɗuwa kenan an gane ko shi ko qira'atu Abu Ja'far hatta yalqaw na an shahi ita ma ya ulul kira abin da hatta yalqayuni har sai sun haɗu an gane ko yau mahimmin ladhi fihi yus'aqun ilin da wanda a wannan yinin yus'aquna za a sumar da su daga wato as'aqahu yus'iquhu is'aqan haka malaman sarfu sun kace ba ni kuɗi ba yawwa Allahumma amin to idan muka duba abin nan imam ibn amir ad-dimashqi da imam asim al-kufi sun karanta yus'aquna ranar da za a sumar da su sauran sun karanta hatta yulaqu yawmuhum alladhi fihi yas'aquna ranar da za su sumi ina fata an fahimce ni yawwa to dama ya an sumar da su ko ai somewa za su yi ko ko akwai wata dubara gare su eh ba su da wata dubara tawo to wannan shi dai ne abinda wato ya zo ƙarshen taujihul qira'ati da yake nan dan wa min al-layli fasabbihu wa idbaran nujum babu wanda ya karanta da adbaran nujum cikin qira'at wato al mutawatira sai ai hattara mun gane ko saboda kasa tsammanin don akwai cikin qaf to nan ba dole sai an same shi ba haka da ake nufi ba eh amma in ka diba cikin qira'atu shadda akwai wanda sun karanta wa min al-layli fasabbihu wa adbara an-nujum sai dai qira'a ce mi shadda wallahu ta'ala a'lam to yanzu surar da zamu dauka wato zamu shiga cikin suratul najm to Allah subhanahu wata'ala ce wan najmi idha hawa Allah yana rantsuwa da tauraro idha hawa idan ya kwado lokacin da an kai turu wutan nan wanda ta yi sabkowa to an ce tauraron ya kwado amma saboda abin da ke cikin shi na kwado ko ko idha hawa idan ya koyu an gane ko yawwa ma dalla sahibukum wa ma gawa sahibukum ma abucin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bace bai bata ba wa ma gawa kuma bai halaka ba an gane ko wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furuci akan son rai in huwa illa wahayyuha sai in wahayi ne an kai masa face wahayi wanda an kai masa kaga wannan yake nuna cewa ashe sunna tabbatatta ce domin manzo Allah sallallahu duk furucin da yayi an kace bai yi akan son rai to in muka riba malamai sun kace in kaga mutun ya halaka abu biyu ne dalla ya bace saboda jahilci ko ko yayi furu ya bi son ran shi asbabud dalal kenan imma al-jahl wa imma al-hawa shi jahili bai sani ba ya halaka shi ko al-hawa mutumin da ya san gaskiya bai son binta duk wanda kaga ya bace duniya ga ka kara dauke wadannan abubuwa guda biyu to allamahu wanda ya sanar da shi shadidul quwa mai tsananin ƙarhi ne kaji ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da malamin da ya sanar da shi ina masu cewa su ba san wanda ya karantar da su ba kaga alamun jahilci ya bayyana gare su zu mirratin ma'abucin ƙarhi ne shine mirra fastawa sai ya daidaita wa huwa bil ufqil a'la shi jibril yana da al ufuq sashi na sararin samaniya al a'la mafi daukaka thumma da na sannan ya kusanto fatadan la ya ƙara kusantowa fa kana qaba qausaini sai ya zama to gurgudan qausaini baka guda biyu aw adna ko mafi kusa kenan sai zama to bal adna dan ba shakka Allah yake yi ba fa auha ila abdihi ma auha sannan yayi wahayi zuwa ga bawansa ma auha abinda an kai masa wahayi wannan ana kawo shi litta'zimi ma auha kaga bai ce fa auha ila abdihi alwahyi ba sai ce ma auha kenan ma auha Allahu ilayhi mun gane ko yace mi fa gashaha ma gasha litta'zim Allah ce to mi ma kadhaba alfuadu ma ra'a alfuadu zuciya ma kadhaba bai karyatar da ba ma ra'a abinda ya gani an gane ko yawwa wannan ita ce qira'a ta jamhur kenan imamu hisham wanda rawi ne na abdullahi ibn amir da kuma imamu abu ja'far al-madani sun karanta ma kadzabal fuad kenan zuciya bata ƙaryata ba ma ra'a abin da ta gani kazzaba ya ƙaryata kazzaba shi mai ya ƙaryata Allah ya ce to afatumarunahu ala ma yara yanzu kuna mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jayayya an gane ko daga mara yumari kenan afatumarunahu ala ma yara kuna masa yayya da abin da ya gani kaga kai ka gani wani bai gani ba kuma ya ce maka yayi ka sana abin da annan ka je rigimar duniya ko ko ka faɗi magana wani mutum wani mutum ya ce a shi zai fassara abin da kaka mishi duniya da muke ciki nan saboda kiyayya sai ce shi zai fassarawa ba ka bari ya fassara abin da kake nufi da magana ta sai ka fassara min sannu imamu yaqub al hadrami albasri da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta afatamrunahu an gane ko yawa shin kuna masa jayayya tamrunahu da tumarunahu ko ya zama to tamrunahu abin da tumarunahu duka ma'anarsa daya ko ko tumarunahu ya zama to ya fi karfin ma'ana saboda masu jayayya daban-daban suke ba sani ko mun fahimta ba yawa to idan muka duba abin nan tumarunahu abin nan tamrunahu daga maraituhu ne kenan mara yamri an gane ko yawwa mara yamri kenan afa tamrunahu kuna jayayya da shi shi ko tumarunahu daga mara yumari ko fala tumari fihim illa mira'an zahiran kenan afa tamrunahu sun kace yana iya dokan ma'anar kamar kuna musa musu shi ko afatu maruna ku kuna masa jayayya ko idan to duk ma'anar su daya mara yumari mira'an to idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 275 suke cewa afatamurunahu da tumarunahu sun ka ce to ita qira'a ta tumarunahu ta jamhur an yi mata tawjihi da an-nadhir inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ala innal ladina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalin ba'id da kuma buska wancan ba aya ta cikin furta ta fi fala to ma fihim illa mira'an zahiran yanzu kuna masa jayayya da abin da ya gani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga daragata to wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ko ya ga jibril kuma wata sabka da yayi ta daban inda sidratul muntaha a lokacin sidratul muntaha kenan lokacin da aka yi isra'i da mi'raj inda ha jannatul ma'wa can ne aljanna ta makoma take sama kenan illiyina Allah ya kai mu can idh yaghsha sidrata ma yaghsha Allah ce lokacin da abinda ya ruho ma sidra ita sidratul muntaha kenan magariya ta sukewa abinda ya ruho mata ma yaghsha abinda ya ruho mata uslubu ta'zim ne mun kace Allah ce ma zaghal basaru gani bai karkata ba wa ma tsaga kuma bai ketar iyaka ba Allah ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya gani tabbat ayoyin ubangiji shi wanda suke masu girma an gane ko yawwa to kaga da suka ce babu isra'i da mi'raji gashi na Allah ce inda sidratul muntaha to ita sidratul muntaha ina da take a duniya eh ka gani kace ba ai mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kace da magana ta kai sai Allah ce to afara aitumul lata wal uzza an gane ko yawwa shin kun ga lata da uzza ina fata an fahimta to waɗansu malamai sun kace suna Allah Allahu amma mushrikai an gane ko sai sun kai yawwa an gane ko sai sun ka kirkiro ni lata ka ji tambaya Allah sun ka kirkiro mace sun ka ce allata in ji waɗansu an gane ko yawwa imam abin nan ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri ya karanta a fara aitumul lata ya yi shadda sun ka ce asalin shi ismul fa'il ne allatu daga latta ya luttuna shine ya kwaba latta suwaiq sawiq an gane ko ya kwaba gari to sun kace allat daga asalin shi ismul fa'il ne wasu kuma suka ce a kawai haka dan daina suna da cikin iskancin su sun ka kirkiro wannan abu shin kun ga lata wal uzza da uzza ko sun kace daga al azizu na sun ka kirkiro sun ka kawo nan kuma alif ta'nisi wa manata salisata al ukhra da manata as salisata ta uku al ukhra ita ma ta daban sun kace daga al mannanu da su sun ka kirkiro ta su yace to alakumuz zakaru wa lahul unsa yanzu ku adda mazaje tunda azzakaru nan ba guda aka bi ba wala hul unsa shi ko Allah shi adda mata lakum kenan kun kun kebace makan ku tunda yayi takdimi azzakaru sun kace su adda diya maza wala hul unsa kuma Allah shi adda diya mata Allah ce to tilka wannan qismatun rabuni diza mugun rabo rabon kura na an kai ko an ramba ka sa akwai zalunci cikin rabon kura kullum in ana gatana da inda aka ce kura ta yi rabo to lamarin nan babu kyawu da kaji an ce wancan kura kura na to magana ta ƙari imamu ibn kasir ya karanta tilka idan qismatun bi'za ma'ana da ni da alhamza mun gane ko yawwa to wannan babu wani abin nan ne to sannan kuma wa manatas salisata al-ukhra idan muka duba abin nan imam ibn kafir al-makki ya karanta wa mana'ata salisatul ukhra mana'ata an gane ko tare da alhamza ina fata an fahimta to an gane ko to waɗansu suka ce manata manata salisatul ukhra da mana'ata salisatul ukhra sun ce duk abu gudana waɗansu suka ce a'a shi manata an gane ko minan nau'i ne manata an gane ko manata minan nau'i ne shine ruwan sama ko wa huwa al-matar ko ko nau shine tauraro wanda suke ganin da shi ake musu ruwa li'annahum kanu yastamtiruna indaha al-anwa'a kenan sun zo suna nema a saukar musu da ruwa tabarrukan biha to in an ce haka nan sai ya zama to kenan manata kenan maf- ma- mafa'ala ne kenan wa alifu hamun kalibun an wawin kenan sai zama to alifikinta mana watani wa hamzatuha asliya wa mimun za'ida kenan mana'ata mun gane ko kenan sai zama to mana'ata mafa'alata kenan eh, alifkin asalin shi mana wa'ata ne mana wa'ata mafa'alata a kira'ata ibnu kasir to ita ko wacce wamana ta salisata al-ukhra sun kace daga manayam ni ne sabba yasubbu ala ramma manayam ni ya zubu domin sun kasance eh, yusabbu dima'ul nahair an gane ko suna zuba jini na abinda sun kayanka inda ha a wajenta wa hiya sakhratun wani duci ne ala sahilil bahri akan gehen teku kuka ce gehen tafki ya abudu ha hudai wata kabila aka ce ma hudai da khuza'a su suke bauta musu tar ka kusa akwai aiki wanga wuri an gane ko to ka ji da wasu malamai sun kace kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-makrun kadiba cikin eh al-jadwal fi i'rab al-qur'an al-karim an gane ko eh waɗanda misalai na da baka in ka gara ma kadiba duk wanda kace su to sai Allah ce in hiya illa asma'un sammaytumuha waɗannan abubuwa ba komai bane sai sunaye kun ka sanya musu suna antum wa aba'ukum ku da iyayen kuma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja ba akan wannan ko in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zato wa ma tahwal anfus ko da abinda rayukan su suke su wa laqad ja'ahum min rabbihim huda shari'a ta zo musu daga ubangijinsu akwai ta aya ta gaba wadda akwai na cikin suratul eh, mitikar suna surutun najmi ko in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a aya ta 28 sai kai hatta ranar mu ya hadda al-qur'ani an gane ko yawwa saboda aya ta farko zannu guda na dama can ita ke fara zuwa to kenan eh zannu guda in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ita ko ta biyu sai ka dauke ta zannu biyu akwai in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a to ayar da zamu je wajen tafsir tawjihul qira'at aya ta 30 wanda akwai tawjihul qira'at ina ganin aya ta 30 da eh, abin nan ci uku amma sai mun koma ta 30 da abin nan ta 31 kenan zamu fara da ita sannan mu zo zuwa ta 32 an gane ko ta 32 ce akwai tawjihul qira'at a cikin ta Allah ce walillahi na Allah ne kadai tunda yayi taqdimu haqqo ta'khir ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kastai dan alta kuma jinsiya an gane ko li yajzi alladhina asau bima amilu Allah ya halicci waɗannan sammai da kastai don ya sakan kama waɗanda sun ka muna na aiki da abin da sun ka aikata na mummuna wa yajzi alladhina ahsanu su kuma waɗanda sun ka kyautata ya sakan kama musu bil husna an gane ko yasa bai ce bima amilu ba al'udul eh ban ji ba ban ji ba al'udul qur'ani yasa ai ya kamata ya ce wani ne ahsanu bima amilu abu na farko akwai dalili na fuzai saboda ayoyin sura suna karewa ne da alif alif alif to ana son kuma abin da zai kare ya kare da alif ne mun gane ko gabanta da bayanta tun daga wannan jimi idza hawa alif ne kaga inda an ce bima wa yajid alladhina ahsanu bima amilu kaga ba samu wannan alif dai kenan min nahiyar lafziyya ta fuskar ma'ana kuma saboda in ka aikata mummuna da bid'a sakan kama za a sakan kama ka da abin da ka aikata ne wa man ja'a bi sayyi'ati fala yajid alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'maluna amma su al-husna mu'annas ne na ahsanu mafi kyau dan saboda in za a sakan kama za a baka fiye da abin da ka aikata wa ziyada sai aka kawo hausa na yanci bai ma aminu kenan za a tsaya daidai da abin da sun ka aikata ne to su kafin rai wasu suna ta kwasce to an ce su kafin daidai da abin da sun ka aikata za a sa kanka musu to ai kuma shekarun da sun kai duniya yan kaɗan na wani zai shekara 60 ko 100 ko 200 ko ma shekara dubu ma misali tunda an ce wani kan asar na nuhan ila komi fa da bisa fiye ma alfasarta illa 50 na ama ko ba kan bane to amma kuma cikin wuta kuma an ce khalidi na fiye abada ya yayi shekaru dubu yini guda in mutum ya jahannama shekara dubu na wa inna yawman inda rabbika ka alfi salati mimma ta'udu to kuma an kashe cewa da rawama cikin ta alramma ina hujja a alqur'anin ce a alqur'anin ce almuhimmu kan mu ce lokaci Allah ya san ko sun dawo duniya ba za su yi imani ba istimrarin zama su cikin wuta saboda an san abin da za su aikata shi walau tara idh wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal badala lahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu innahum lakadibuna mun gari ko Allahumma amin aya ta gaba da akwai tawjihul qira'at a cikin ta bari mu dauki abin nan wa anna ila rabbikal muntaha ko tunda an ce yana daga cikin abin da ya zo cikin suhufi Ibrahim ko abin nan suhufi Musa amlami rabbi ma fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafaqo Allah tajiru waziratun wizra ukhra ko duk yana daga cikin abin da a cikin littattafan su wa an laysa lil insani illa ma sa'a kadiba cikin al ahadith al muskila al warida fi tafsir al qur'an al karim safha ta 445 zuwa safha ta 472 kaga bayanai a walillahi ko a ba mu iswa ko kai alladina yajtanibuna su ne waɗanda suke nisanta kaba'iral ismi munanan zunubai imamu hamza da kisa'i da sun karanta kabiral ismi babban zunubi to kaba'iral ismi jam'i ne kabiral ismi kuma mufrad ne ko ya zama to a'a duk zunubin da mutum zai aikata wa matsayin kabira shi ce ko ba kan bari kidan an hankalta mu mutum ya aikata zunubi guda kaba'ira kafin ya aikata wani kaba'ir kuma ya yi ta aikatawa daban-daban an gane ko ko ko a'a kabirul ismi kabir mufrad ne an yi mudaf idafa shi zuwa ga ma'rifa ya kuma mi jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'amallahi la tuhsuha ko ko a'a shi kabir kanshi wazanin fa'il yana matsayin jam'i yace mi asarabuhu in abin nan in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum wa in tadhahara alayhi fa inna Allah wa mawlahu jibril وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير ملائكة ظهير بيتي ظهراء با sai zan shi ba jam'i na alaran ba to waɗanda waɗanda su samu aljanna alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi sune wanda suke nisan ta munanan manyan manyan zunubai wal fawahisha da alfasha mummunan zunubi illa laba mu sai kananan zunubai an gane ko inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijin kamar yalwa gafara ne huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani da ku iz an sha'akum min al-ardi lokacin da ya kage halitta ku daga ƙasa kenan iz an sha'a asalakum min al-ardi wa iz antum ajinnatun da lokacin da kuke ajinna an gane ko jam'i ne na janin tayi in ji malaman zauri kuke tayi ma'ana kuna jinjirai fi butuni ummahatikum a cikin cikakkan mahaifanku an gane ko imam hamza ya karanta fi butuni ummahatikum duk dai guda ne iyayenku ake nishi fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah ya kuwa sanin wanda ke tsoron shi don haka ka zo ka kai sai wani mutane kai kai kaza kai kai kaza to wani san ba aikin ayyukan da kai kai su ne don Allah an gane ko Allahumma amin to abinda ayoyi na karshe sai Allah ce a fara'aita alladhi tawalla shin kaga wanda ya juya ya bada baya wa ata qalilan ya bada dan kadan ashe wani bi mugu ma shi da yin kyauta amma ya kadan ta wani bi sai ya ce kuskure na ma ya bi san ma abin da sai yi ta ba wa akda sai ya tawi ya tankware ya cije daga alkudiyari shi ne wani duci alarma in ana tsara in za a rijiya da an kai gare kudiyakin nan sai a bari don an san babu alkhairi to haka nan da shi wa akada ya ba da kaɗan ya kai all over kinan bai sake bayarwa a inda huwa ilmul ghaibi fa huwa yara sha Allah ce suna da ilimin gaibi ne yana gani am lam yunabba bima fi suhuf fi suhufi Musa ko ba ko ba shi labarin abin da ke cikin takardun annabi Musa ba alluna at-taurat an ka bashi an kira su suhuf saboda takardu ne wadanda an rubuta su an kira su alwa saboda Allah da lokacin da Musa ya amso su alwahun an gane ko yawa wani lokaci kuma an kira su nuskha Allah ce wa fi nuskhatiha hudan wa rahma saboda rubutun nata rubuta shi za a yi kwafa za a yi kar ka ce kuskure na an kai ka ce nuskha annabi annabi annabi Musa nuskha an bashi alwahu an bashi suhuf mm duk abu gudana in baka gane ba su dai an daura kuma sunan littafin kenan sai Allah ce mi wa Ibrahim alladhi waffa da Ibrahim wanda ya cika can cikin suratul a'la an kace suhufu Ibrahim an ba annabi Ibrahim suhuf amma ba wani sunan su ba amma na annabi Musa an kira su at-taura a wani wuri to abin da ke ciki Allah taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar lahin wata rai an gane ko yawa in dai ba ta batar da ita ko ko ta ta abin nan nata ta nuna wata hanya halaka wa Allah ya lil insani illa ma sa'a ko shi daga cikin abin da ke ciki dan adam bai da wani abu sai abin da ya aikata nan kadiba cikin al-hadithul muskila al-warida في تفسير القرآن الكريم صفحة 442 زوا صفحة 472 وأن سعيه سوف يرى أي كن شي ذا أنونا مشي شي ayoyi daban-daban sun yi bayanin wannan sun mayu jazahul jaza al'aufa da a bashi sakamako mafi cikas sakamako wa anna ila rabbikal muntaha kuma yana daga cikin da abin da ke ciki wato makoma matuƙa ta al'amurra ga Allah ne za ta- za a koma ko ala ila Allah tasirul umur wa annahu huwa adhaka Allah shine ya halicci dariya wa abka kuma shine ya halicci kuka an gane kuma kace Allah yana Allah na dariya Allah na kuka nan ba haka ake yi ba adhaka dahika yayi dariya adhaka hu ya sashi dariya abka baka yayi kuka abka hu ya sashi kuka an gane ko eh dabi'a ce ta dan adam Allah ne ya ga da mai yi ta eh sai Allah ya halicci abin kuma abin da ka sa wani kuka ba shi ka sa wani kuka ba wani mu ba ne mutu bai kuka alaran ba dariya ma zai yi saboda yana jira a daba bar kuɗi amma in mata sai ta mutu sai ya kuka eh wa annahu huwa amata wa ahya Allah shine ya raye kuma shine ya kashe ko wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha ko Allah shine halicci zawjayn ma'aurata guda biyu adh-dhakara wal untha namiji da mace badal tafsiri na shi wannan azzakar wal unsa min nutfatin Allah ya ce su daga digon mari idan tumna idan an kali jefawa asalin manayam ne jefawa ko zubawa shi yasa can manata ko sun ce wasu daga cikin manata daga manayam ne ne wa anna alaihi nash'atal ukhra kuma anna shi na daga cikin abin da ke cikin waɗancan littafin ko alaihi akan shi to ai la yuzul istila ala Allah la haqiqatan wala majazan tawo alaihi kenan Allah ya dauka mukan shi alƙawari annash'atul ukhra tashi na daban wanda ba wanga ba naku na halitta ku na farko imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-bakki sun karanta wa anna alaihi nasha'atul ukhra to da nasha'a da nasha'a duk sun nufin tashi za a tayar da ku ko ba haka nan bane Allah ne ya dauki alƙawarin zai tayar da ku babu kuma wanda ya sai har Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da ku an gane ko yawwa wa anna alaihi nash'atul ukhra ko wa annahu Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda aghna ya wadatar wa aqna kuma shine bai wadatar da wani ba eh ya kuntata ma wani arziki dan mi duk jarrabawa na a gani shin zaka bi Allah ko zaka bi Allah ba wani da ya kudi ka hircewa zai yi shi yasa sai Allah ya bar shi talaka ne a bar shi dai ana dan dan mai kadan kadan hiran sallah don in ya kudi bai sallah eh ni kaka nuhi shi yasa da wadata da talauci duk jarabawa ne fa wa annahu huwa rabbu shi'ra Allah shine ubangijin ash-shi'ra wani tauraro ne sun kasance suna bauta ba to tunda su suka bauta ba shi'ra to ai Allah shi halicci shi'ra don haka ku bar bauta ba shi'ra ku bauta ba ubangijin shi'ra ko mika gani Allah zamba bakar eh da ka bauta ba shi'ra ga Allah da halicci shi'ra ni za ka yi da shi'ra tunda shi'ra ba ta iya cutar da kai ba ba ta iya maka komai girtuna da dabircewa da halaka da halaka an gane ko idan muka duba can cikin suratul ankabut summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah ko ba karan bane yawa summa Allahu yunshi'un eh, nash'atal akhirah eh aw lam yuru kayfa eh, abin nan wa in tukadibu faqad kadzaba umamun min qablikum wa ala rasuli illa balagul mubin ko aw lam yuru kayfa yabdi Allahu al-khalqa thumma yu'idu inna dhalika Allah yusqul sidu fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalq thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah yawa thumma Allahu yunshi'un nasha'atal akhirah da ibnu kathir da abu amr nan ma su sun karanta nasha'a an gane ko to wa annahu ahlaka adani al-ula wannan wurin yana da aujuh na karantawa na ada wanda dole sai mutum ya zo cikin huskokin ada ya zama wajen malami mutqin na ilmu qira'ati ya faɗa bai da ake karanta su gaba daya al-muhimmu Allah shine halakar da adawa al-ula na farko kenan mafhumuhu akwai adawa na biyu to su adawa na biyu ba bamu labarin su ba shin sun yi imani ko ba su yi imani ba an halakar da su ko ba halakar da su ne ya ce wa annahu halaka adanil ula na farkon dai adawan farko Allah hal- ya halaka su ka gane ko yawwa ba sani kun fahimta ba yawwa to to abin nan eh wa annahu halaka adanil ula Allah shi halakar da eh, adawa wato na farko wa samuda ko kuma Allah shi ya halakar da eh, samudawa ba sai kun fahimta ba wa samuda da kuma samudawa fa ma abqa Allah bai bar kowani daga cikin su ba shi yasa Allah ce fa hal tara lahum min baqiya imam asim da hamza al-kufi da asim kufi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa samuda ba tare da tarwini ba sai zamanto suna ne na wato kabila sauran sun karanta wa samudan fama abqa dan sai zamanto suna ne na hayyacin su ina fata mun fahimce shi asalin kalma ta samud daga samid ne samid kuma shine alma'ul qalil ruwa dan kadan to wa qauman nuhin min qabl da mutanen annabi Nuhu gabani innahum kanu hum azlama wa atgha su sun kai zalunci su sun kafi mi girman kai an gane ko tunda su ai kaga duk wanda ya zo bayan su ma kenan su kunka sunnanta bai wannan ɗabi'a ta kahirci Allah kai mana tsari wal mu'tafikata an gane ko da mu'tafikata garuruwan mutanen annabi lutu a hawa Allah ya jirkice su ya halakar da su me yasa can an kace musu wal mu'tafikat a can cikin sutumi suratul tauba to nan ko an kace mu'tafikata ko ka dauki mu'tafikat can an gane ko garuruwan daban-daban tunda ba gari guda bane shi ko mu'tafikata ka dauki kenan yankin gaba daya ko ko wal mu'tafikata nan aljinsiya ce sai ta koma jam'i kamar yadda wancan shi ke jam'i garuruwa me yasa an kira su mu'tafikat domin daga afaka ne ya afiku ya juyar da abu don da an ka dauko su falan ma da amura da anna aliha safilaha an jirkice su to fa gashaha ma gasha abin da ya ruho mota sai ya ruho mota shine azaba sai ka dauko ayoyin da sun ka yi bayani yadda an kai mutanen annabi lutu azaba Allah ce to fa bi ayyi ala rabbika tatamara da wace da wadan mi ayoyin ubangijin ka ne tatamara kake jayayya ya kai dan adam an gane ko الرحمن اتوا بأي آلاء ربكما تكذبان لنم كو تتمارا هذا نذير من النذور الأولى شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما يغرغدي ne daga cikin masu gargadi da farko da sun ka gabata azifatil azifa mai kusantuwa ta kusanto kiyama laysa laha min dunillahi kashifa ai laysa laha min dunillahi nafsun kashifa babu wata rai wanda za ta gano inda kiyama take Allah ne ya sani ta kulat fis samawati wal ard to Allah ce afa min hadha al hadithi ta'jabu yanzu da wannan hadisi ne Qur'ani ta'jabu da kuke mamaki wa tadhakuna kuke dariya wala tabkuna ba ku kuka hmm? subhanallahi kaji ana dankaran mutum irin wanda ayoyin qur'ani suka faɗi azabar da la'i kuma baka yi kuka ba kare ka ta karewa hmm. Allah ce wa antum samiduna eh samiduna su malamai suka ce kuna wato abin nan abin nan kuna masu shagala kenan an gane ko ko kuma samiduna kuna masu wasa tana wato masu wasa kenan kun dauke kamar zancen qur'ani wasa ne to Allah ce fasjudu lillahi ku yi sujada ga Allah wa abudu ku bauta ma Allah an gane ko to wasu sun kace in ka diba cikin qissatul gharani sun kace wai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura sai shedan ya jiwa mutanen makka cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi allolin su tilkal gharani qul ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja da manzo Allah ya sujada su ma sai sun kai sujada wannan kissa bata inganta ba mun yi bayani can cikin suratul hajj ko Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin in kan diba cikin abin nan dafu abin nan adwa'ul bayan da kuma can cikin rihlatul ila baitillahi al-haram lokacin da zai je makka ya yi bayani kan wannan Sheikh Rasiddin Al-Albani kuma ya littafi nasbul majaniq li qissatil gharaniq misala ce rubuta ta nuna wannan kissa bata inganta ba abu na ƙarshe shi ne fasjudu lillahi ku yi sujada ga Allah wa ami wa abudu ku bauta ma Allah nan babu ha'un amma da yawan masu karatun Qur'ani suna sa ha'un wurin sai ka sun ce fasjudu lillahi wa abudu wannan ha'un babu ta babu ta yau babu ta gobe babu ta jibi babu ta gaza hakki a mata sai fasjudu lillahi wa abudu in ka ce wa abudu wannan haɗin kai da ka karo ta yallashi ɗan na ba busa cin kunne to na ya kamata mu jaburci abinda muka faɗa zama turiri Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته